أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستمع تنطق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من القتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبكه قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله kun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba gabatar a wannan masallaci na tsamiya mai kaji a wannan gari na nasarawa godal a wanda insha Allah ayo ma zamu ci gaba wanda a jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul jafiya wanda jiya mun tsaya a aya ta 27 a cikin wannan surar zamu tashi yau aya ta 28 28 zamu tashi aya ta 29 kenan a 29 a cikinan za mu tashi ta ita wannan sura din insha Allah wanda shine Allah madaukin sarki yake magana cewa yantiqu alaikum bil haqqi hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqqi inna kunna nastansihu shine ubangiji madaukin sarki yake bayani dangane da abin da ya shafi watan su waɗannan littattafai ko kuma a ce takadduna waɗanda sun ka aikata ayyuka su ne kamar su waɗannan kafirai ɗin waɗanda irin yanda aka kiransu aka nuna masu cewa su zo su yi imani da Allah ba su yi ba to gashi za a yi tashi alkiyama kuma idan aka yi wani tashi alkiyama duk abin da sun ka faɗa ga manzannin nasu da kuma abin da sun ka aikata aikace to duk dai za a za a duba shi wanda za a kawo mu shi a rubuce yanda sun ka aikata shi din to shine Allah madaukakin sarki yake cewa haza kitabuna wanda ayar da muka kan tsaya gari ta jiya din mun ji yanda take faɗa cewa tara kullu ummatin jafiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafin da ta aikata na ayyukanta na aiki ko na alkhairi ko na sharri to shine cewa za a zo da wannan littafin nata to shine sai Allah ya ce to haza kitabuna shi wannan littafin nasu da za a zuwa da shi yana ayyukan nasu din to fayil ne wa namu shine ma'ana a wannan kitab din kama a ce fayil wanda ake rubuta abubuwa wanda za a ajiyewa record din abu wani abu haka to shine haza kitabuna wannan ho shine fayil din mu kuka ce littafin mu wanda yake yandiku bil yandiku alaikum zai yi huruci gare ku kuma yana yin huruci gare ku bil haqqi da gaskiya saboda haka duk abunda kun ka aikata aikaci to shine zai yi hukunci akai ne ba tare da wata an kala ko an rage ba inna kunna haqiqa mu mun kasance inji Allah madaukin sarki nastansihu muna tabbatarwa shine nusbitu wa nahfazu muna tabbatarwa muna kiyaye ma kuntum ta'maluna abinda kuma kasace kuna aikatawa saboda haka duk abinda kun ka aikata gaba dai za ku ganshi to kuma sai su ga duk abinda sun ka aikata din ba wani abu wanda an ka boye komai gashi ga fili karar ba wani abu daya wanda aka ce gashi an boye shi wanda busu gani ba to shine zaka ji da kansu ma suna cewa kamar yadda wata aya take faɗa wa qalu ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada to shine ubangiji mu dauke sarki yake cewa don haka da kansu za su faɗa suna cewa kai cansu wai shi wanga littafi wani irin littafi ne wanda ba abin da ya ka bari komi girman abin da mutum ya sai ya gane shi komi karamcin abin da mutum ya kuma sai ya gane shi suna mamakin ya an kai su sun aikata waɗansu ayyuka wani ma har ya manci da ya yi abubuwan duk da ya yi din amma sai ya ga gashi an ta yanzu an tuna mai su ai lokaci kaza kayi kaza ga su to shine za su rika gani wannan to ko magana ta riga ta kare don haka tunda sun riga sun aikata aikin da sun ka aikata kuma gashi rubuce don haka kuma Allah ya alƙawalin lalle shine za a ba su sakamakon wannan aikin da sun ka aikata to za a ba su shi din to shine Allah yake ga mace ai littafin nan littafi ne wanda yake yana furuci da gaskiya duk abin da kun ka aikata inna alherin ne ba a rage maka ko kwaya ko guda ba a ragewa inna sharrin ne kuma ba a ƙara muku abin da ba ku yi ba a ce kun yi ba a daidai bakin duk abin da kuka yi da shi din dai ne baki ne da za a saka muku da shi din to shine haza kitabuna yadku alaikum bil haqqi inna kunna nastansikhu haqiqa mun kasance muna tabbatarwa muna rubuta ma kuntum ta'maluna abin da kuke aikatawa wanda shi yasa ubangiji mu dauke sarki ya aje a waɗannan masu rubuta alhafaza kenan mala'ikun da suke rubuta ayyuka na bayi duk abin da mutum ya aikata za su rubuta mashi kuma shi Allah madaukakin sarki ba ya sa su rubuta ne don yaman don gurin mancewa ba a'a shi Allah madaukakin sarki wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji baya mantuwa saboda haka babu wani abu wanda zai boyuwa ga Allah amma dai Allah yayi wannan ne don dai a ƙara tabbatar ma da mutum hujja da kai ne a bashi littafin da kai ne a ce ya karanta ka fa bi da suka yoma alayka hasiba mutum da kai ne shi kai ne ya isa ma kai ne hisabi don gashi an bashi a rubuce inda ba rubucin bane kila faɗa mai za a yi ai lokaci kaza kai kaza kai yana iya yin musu yayi gardama to amma sai ya zama ai wannan din ba sai ya zama kai tsaye gashi takarda a rubuce abin yake ana iya bashi ta kai ne shi da kai ne ya diba ya gani ya karanta da kai ne ya ma kai ne hukunci ma da kai ne indu zai iya din to wannan amma ba da mamantuwa ta Allah madaukakin sarki ba wai mutum ya aikata wani aiki Allah ya manci da shi ba shine ba shine dalilin rubuta waɗannan ayyukan da suka aikata wa din ba to sannan Allah madaukakin sarki yace fa ammal ladina amanu amma waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun ka aikata ayyuka na ƙwarai shine sun ka aiki mai kyau su kan fayu da khiluhum rabbuhum ubangijin su zai shigar da su fi rahmatihi a cikin rahamatai shine jannatihi aljannashi zalika wannan kuma a samu mutum ya samu sakamako a lahira a sashi aljanna Allah ce huwal fawzul mubinu shine samun rabu wanda yake mabayyani wato shine albayyinu zahir mabayyani wanda yake ga fili karra mutum ya je a lahira sannan a ce kuma ga aljanna an bashi saboda haka a samun aljanna wurin Allah madaukakin sarki ni'ima ce mai girman gaske shi yasa yake faɗa cewa fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza duk wanda aka nisantar da shi daga barin wuta sannan aka sashi aljanna ce hakika a samu babban rabo tun da dama ita lahira gida biyu ne a cikin ta duk da yake akwai cikon na uku amma dai gidajen waɗanda suke sanannu su ne guda biyu din shine da na wuta da na aljanna amma akwai na uku shine wanda yake tsakanin wuta da aljanna wanda ake ce al-araf wanda shine za ka suratul araf ma akwai ta wanda waɗanda ayyukan suka zama daidai ne da ladar da zunubin to sai aji su a nan gurin a tsakiya shi haka yake tsakiya tsakanin wuta da kuma aljanna ta kowane bangare kuma suna dan kowane layi ne yana dan bugun suna dan ji abinda aka ji ciki ne Allah ya kiyaye mutum saboda haka idan bangare ne na wuta abun zai bugo su ji yanayin tashin hankalin da a cikin wannan al'amar na wuta din sannan kuma na aljanna shi ma zai bugo shi ma haka shi ma din ne Allah ya ce ba su shiga ba amma dai suna kwaɗe dai suna zasu za su shiga wallahu a'lam amma dai wasu na cewa dai su ma dai kashi din dai cewa za a tabbata shi ku shiga da shi kenan mutum to wannan shine to kaga da zarar mutum ya ga bai ga kai ne aljanna ba kaga yana wuta kenan in bai ga kai ne wuta ba yana aljanna kenan to Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu tsakanin mu aljanna bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a to shi ne ubangiji maɗaukin sarki yake magana cewa ɗin waɗanda sun kai wannan ayyukan na ƙware to lallai su kam Allah maɗaukin sarki zai shigar da su aljanna ne kuma ya ce wannan shi ne samun rabu wanda yake mai girman gaske a ce a samu aljanna domin amunan ne wurinmu yanzu kana ganin wani abu ne zai kasancewa ma na abin da ya shahi mulki ma da kila ana yi misali a yi zaɓe an yi zaɓe sai mutum ya ci mulki amma za a ga abin da aka gani ya samu wacce irin babban rabo ya samu nasara barka da arziki aka taimaka misali ko to wai nan abun duniya ne wanda shi wurin Allah wannan abun gara hikin sabro da shi ya shi Allah ya fi ganin darajar fifikin sabro bisa da irin wannan abun ha amma shi ne munan gare mu na habarka da arziki ya kawo mutum shi ya saboda me saboda ganin akai wani irin rabo ne babba mutum ya samu to da balle na lahira na aljanna kenan kaga iyakar babban rabo kenan to shi yasa kaje Allah ka jinjina ita rabon na aljanna din cewa fawzul azim rabo ne wanda yake mai girman gaske wanda ba karami ba to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa amman ladina kafaru وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم قلتم ما ندري ما الساعة masa'a bai ba ما madama الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين
a bangiji madaukakin sarki ya ce amma wa amman ladina kafaru amma waɗanda suka kafece su kuma fayu qalu lahum za a ce masu afalam takunu shin ashe ba ku kasance ba shine afalam takun ayati ashe ayu yana ba su kasance ba shine alqur'ani tutula alaikum ana kalanta su gare ku fastakbartum sai kun kai girman ka shine takabbartum kun kai girman ka daga karbar su wa kuntum kun ka zamo kauman mutane mujrimi na kafirai shine mujrimai din wato shine kafiri ko kasance mutane kafirai wato shine nan Allah madaukin sarki ya faɗi su masu imani da aiki na kware ga irin yanda a za su samu rabo mai girma a lahira sai ce amma wanda sun aka kafice su kuma to za a gaya masu shin wai ashe da ma can duniya da an ka zo ba mu aiko mako ko can manzanni wanda sun ka rika karanta mako ayoyi ba gare ku ba to kaga su sun san an yi din dama ga ka'ida ko can kamar yadda wata ayar zaka ji dama za a nemi shedu har shedu za a yi zaka je yana faɗa wata ayar cewa fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula shahida akan magana shedu da za a yi an tashi alkiyama din da kuma cewa a wata ayar da ke cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wato shine saboda za a yi shaidu a lahira din a domin dukkan al'ummar da suna gabatan baki daya za a kira su Allah madaukakin sarki zai tara su ga su kuma ga manzon da anka aiko musu duk al'ummar da anka yi gaba ɗaya tun daga waɗancan ɗin har zuwa ga manzon Allah sallama kowace al'umma za a tara su idan aka tara kowace al'umma sai a tara ta a- ga manzon nata sai a tambaye ta shin manzon mu da mun ka aiko maku wane bai isa muku da sako ba to su kuma sai su yi tunanin kamar yan ko'in sun kai karya kamar tana aiki wurin to aiko ita karya wani lokaci ko duniya wani ba ta aiki balle don ko da ta yi aikin ta wata rana sai an ta sheka don sai ta tashi wata rana inda ka shirya karyan nan an kai haka nan inda ba wani ikon Allah ba to sai ta tashi wata rana da an dai gano karya ce ka shirya kai yau da mutane ka cutar da su ne sadi to balle lahira to za a ce masu manzannin manzon da muka aiko maku wani shin bai isan maku da sakon da muka aike shi da- da shi ba ya kira ku ku bauta ma Allah ku iman da Allah ku yi kaza kaza kaza sai su ce ma ubangiji su gaskiya su bai isa musu sakon koyi kuma ga yawon fa subhanallah sai wace su san bai isa musu da sako ba aya ayi to shikenan misali in muqaddara annabi nuhu misali tun shi ne farkon manzanni sai a ce da shi ne an ka fara jama'a ta haka za su yi din bayan an yi wannan su ce su annabi nuhu bai faɗa musu sakon komai ba a yi ayi su ce ba abin da ya gaya masu to shi ne annabi nuhu a tambaye shi to kai a aya ce shi kama ya isa to yan su ga za a yi zaɗa shi annabi nuhu ya ce ya isa su kuma sun ce ba a isan masu ba to yanzu ya za a yi kenan to shi ne bayan wannan to shi annabi nuhu to za a nemi to ya kawo shaidu sai an nemi shaidu tun da dai sun ce ba su isa ba to ba a shaidun cewa shi ya isa da wannan sako din kowane manzo haka za a yi ba su shi kaɗai ba na ba da misali da shi annabi nuhu din kowane daga shi haka za a yi din ƙarshe zai nemi cewa to shi waɗanda a shaidu ne muni al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muni za mu zama matsayin shaidu gare shi din to shine za a zo a kirawo mu su kuma sai su ce a a ai ba su yarda da shaidun mu ba mu da ba mai zamani guda da su ba shekaru masu yawa tsakanin mu da su sun kuma ce mana shaidun su ta ina za mu yi shaidu akan su cewa wani abin an samar su da sako to shine sai mu ce eh gaskiya ne to ai mu saboda littafin da an ka aiko manzon mu da shi ya ba mu labarin wanda kun kai da shi din ga abin da ya ce maku ga wanda kun ka ce mai sai mutu karkanta musu ayoyin da sun kai magana akai din har ƙarshe ma ga an kai an kai abin ya gagara dai bakin waɗanda sun kai imani sun kai imani sannan ƙarshe har yayi maku addu'a ma an ka halakar da kuwa yayi addu'a eh, wa qalu nuhu rabbi la tazar azal ardi min alkafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara karshe dai duk bayan wannan to sai a ce to kuma yanzu to tunda su sun ce dai ba su je da shaidun mu ba to mun ma muna da wani shaidu saboda ga kaida a kotu ko nan duniya ana yi abin da aka ce ma taskiya taskiya wato shine sai ka yi kara ko kuma an yi karar ka misali inda ka kawo shaidu aka su a gani misali ka kawo shaidu kotu to shi shaidun in ya zama ana kwai dan ba a cika sani ne da kyau da kyau ba to ana iya neman ka kawo wasu waɗanda za su shaide shi cewa idan lai mutumin kwarai ne shi shi aka ce mataskiya kaga shaidun shaidu kenan to can din ma shi za a yi su shi annabi nuhu misali ko sauran manzanni sun ce mu a shaidun su sun ce ba su yarda da shaidun namu ba tsaya ba mai zamani ba to mu ma za a ce to wa a shaidun mu kuma na cewa ilalle an yi haka nan din to ne zamu ce mu kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ashedun mu din to shi ko Allah da an ce manzo Allah shi magana ta kari da saboda haka shikenan an gama Allah zai tabbatar da ilalle tabbas an isa muku da sako kuma kan wani ya ce to ya an kai sai an bido shedu shi Allah bai sani ba a shi Allah ya sani muna amma da yake ka san alƙali bai bai yin shedu shi shi yasa Allah ba zai shedu din ba a sai a ce kawo shedu ga ka'ida yanzu ha wai inda yanzu nan wurin ga sai dai wani ya mare ka kuma akwai alkali wurin zanne na kallo gaba da an kamare ka shi kenan sai ka shigar da shi kara kotu ne kaga za a ce a haɗu kotu ko to in an ka zo alkali cewa za a yi na shaidun ya mari ka bai cewa gaba na an kai to da shi ka shari'a da haka ga alkali ba ya shaidu sai dai ya ce ka kawo shaidu saboda haka saboda haka sai dai ya ce ka nemo shaidun cewa ya mari ka din kaga in Allah ya zako shaidu sannan ka kawo din in ka kawo sannan zai maka hukunci din amma nan kaga aila ubangiji madaukin sarki shi yana shaidu din wa ya san duk abin da an kai da amma dai ba zai shi tunda shine alƙalin mai hukuncin to shi yasa zai nemi a kawo wannan shaida din to shi yasa kaga watan Allah zai ga masa to ai an kai an kawo muku ayoyin nawa amma kun ka kafirce kun kai girman kai ba kun imani da su ba kuma ga shaidu an kafa musu to shine Allah yake cewa afalan takunu afalan takun ayati shin ayoyi na ashe ba su kasance ba tutula alaikum ana karanta muku fastakbartum kun kai girman kai shine takabbartum kun kai girman kai wa kuntum qauman mujrimin kuka kasance mutane mujrimai shine kafirai to sannan sai Allah madaukakin sarki yace wa idza qila idan aka ce lakum gare ku ayyuhal kuffar ya ku wadannan kafirai in an ka ce muku inna wa'dallahi lalle alqawlin Allah bil ba'th tashi alqiyama haqqun gaskiya ne wa sa'atu tashi alqiyama kuma la raiba fiha ba ku kantu a cikin ta in an ka ce muku haka nan qultum ko kuma sai ɗaya ku ce ai ma na dari masa'atu kai mu ban ma san abin da aka ce matashin kiyama nan ba amma saboda izgi da rashin kunya ne mu ban ma san abin da aka ce haka nan ba mu saboda ka wasu wannan yare ba su ma san shi ba amma ban basu shiya to shine kultum ma dari masa'a za ku ce wai mu ban ma san abin da ake ce matashin kiyama ba inna zunnu wasu daga cikin kuma sai su ce mu ba abin da muke zato illa zannan sai zato ne kawai muka yi dai na cewa ko ana tashin kiyama ko ba a yi din dai qalal mubarrid al-imam al-mubarrid daga cikin malaman balaga masanin masana larabci ne yace asluhu aslin wannan kalma din in nahnu illa nazunnu zanna shine ma'ana aslin wannan inna inna zunnu din illa zanna din wama nahnu da haka mu bin mu kasance bi mustaqinina masu sakankan cewa da annaha atiyatun cewa ta sharqi mai zuwa bane anan ubangiji madaukin sarki yace wa idza qila inna wa'dallahi haqqun wasa'atu haqqun na karanta wasa'atu da damma ruhu akinan kuma ana karantawa da wasali sama wasa'ata don haka in an sanya mashi wasali sama din wasa'ata sai ya zamo watan kaman yana da kaman wata inda ce kamar kace inna wa'dallahi haqqun sai ya zama inna sa'ata tunda an san ita inna din za ta yi mubtadanta wasali sama kenan to shine sai ya zama hadafi ne akan shi in kuma an ka ce wasa'atu sai ya zama shi ko matsayin kaman mubtada ne kenan a sai zama inna sai zama inna wa'dallahi haqqun alqawlan Allah gaskiyar tashar kiyama bakin jimla ta kare wasa'atu sai zama shi kuma mubtada ne a lalai fi shi kuma sai zama shi ne matsayin khabar mubtada shi kuma din zai iya dauka din to shine inna wa'dallahi haqiqa alqawlan Allah da ya tashi alqiyama haqqun gaskiya ne wasa'atu kuma tashi alqiyama la raiba ba ko kanto fiha a cikin wannan alqiyama din da lalle za a yi ta din to shine sai ce ai su wasu ma sabon da tashi alqiyama din ba to shine nan da aka ce kuma qultum ma nadari masa'atu in zunnu illa zanna to an ce sai ku ce ma nadari masa'a mu ba mu sa abin da ake ce matashi alkiyama ba sai kuma an ka ce in zunnu kai mu dai ba abin da muka zato dai illa zannan sai zato ne muka yi to kuma an kawo magana guda biyu sun ce ba san ta ba gaba ɗaya ba kuma an ce kuma sun ce a zato ne suka to ya baya kenan wanne adda da ciki to shi da aka ce zai yiwu ya zama su ɗin kafiran ne sun kasu kashi biyu ne wasu su kai tsaye suka ce su ba su ma san da magana tashi alƙiyama su ba su ma san ta ba wasu kuma suka ce a'a to su dai suna dai zato ne ko ana yi ko ba a dai su dai suna dai zato kurum sai ya zama wani bangare ne sun ka ce suna zaton wani bangare kuma sun ka ce a'a mazari masa'a din kurum shikenan wallahi a'lam to shine ubangiji madaukin sarki ya ce ma na hannu sai suna cewa wai mu mu kasance bi mustaqini na masu sakankancewa ba da cewa lalle tashi alƙiyama nan tabbas za a yi shi ba ko ba su sakankance ba to shine sai Allah madaukin sarki ya ce
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ما لكم من ناصرين
Ah, Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa ah, bayan sun yi wannan sai ya ce wa badalahum don haka sayyi'atu ma'amilu sai ka ce wa badalahum sayyi'atu ma'amilu mummuna abu da sun ka aikata ya bayyana gare su shine fil akhirati a lahira ah, wata abu da sun ka aikata a yanzu nan shine wa badalahum abun abun da sun ka aikata ya bayyana- ya bayyana gare su sada sun ka ta yi lahira shine sayyi'atu ma'amilu da abun mummuna abun da sun ka aikata fi duniya a can duniya ai jaza'uha wato shine sakamakon abin da sun ka aikata din ya riga ya bayyana gare su sannan wa haqa bihim ma kanu bihi yastazuna abin da sun ka kasance suna yin izgili da shi ya riga ya sabaka gare su ai ita azaba suna yin izgili da ita suna cewa ai kasan suna cewa ma ajillana qidana qabla yawmil hisab suke cewa wai an haka ne to su dai a gaugauto da musu azabar ta su gani tunan duniya su ne su da gani da gaske ne wai akwai ta kuma sun yi cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i in dai har gaskiya ne alqur'anin nan da aka yi musu wa'azi gare shi Allah ya musu ruwan duwatsuna na basiba daga sama duk sun yi wannan din ko to shine Allah ya ce to yanzu kam a lahira ran nan za su gane shi a ƙasa din ran nan za su tabbatar za su ga wannan sakamakon abin da sun kai ta wannan izgili din wanda sun kai ta yin wasa da shi din ba su yarda ba suna ganin kaman duk ba gaskiya bane ba- abin ba zai yi ba to shine yace don haka a wannan rana da shine wa haqa bihim ma kanu bihi yastazi'una abinda suna kasance suna izgili da shi ya ya riga ya sabka akan su ranan shine al'azab wannan azaba din wa qila za a ce musu aran nan din al yawma yawkam nansakum za mu bar ku naturkukum za mu bakku finnari a cikin wannan wuta kama nasitum liqa yawmikum kamar yanda kun kamance ko kun kabar liqa yawmikum haduwa da yinin ku haza wannan yini din shine tarakatukumul amala kun ka bar yin aiki liliqaihi don haduwa da shi wannan yinin wa ma'awakumun naru ku sani mako mako ita ce wuta wa malakum min nasirina ba ku da wani mai taimako wanda zai hana ku shiga wannan azaba din shine mani'ina minha waɗanda za su hana ku shiga ita wannan azaba to ba ku da shi ya to anan kaga Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa a wa ba zalhum sayyi'atu ma amilu mummuna abinda sun ka aikata ya bayyana gare su tunda anan duniya dai su riga sun aikata kuma ganin suka yi maka ba a komi kuma wannan yana da kyau zaka ga mafi yawanci kamar yadda malamai suke cewa amma sai a rika kula su ayoyin alquran duk sun san da za a ji ana yin karatun su suna cewa al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi ita duk kowace aya a lafazin nata aka lura da shi ya kada a kula mi dalilin yasa ta sabka shin kafirai ne sun kai kaza an kace musu haka nan to kai ma abin da aka yi misali kai ma abin ya zama karatu gare ka yanzu misali kaga su da makoci abin da suka yi suna taya abin da suka ga dama suna ganin cewa ma mutuwan ma kai ba wani Allah ka kashewa ba ko kamar yadda muka kanta ajiya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr suke cewa kawai zamani ne kawai dai in mutum lokaci ne ya kawai ya mutu shi na huta wannan kaga suna da wannan kenan shi yasa suka aikata abin da suka ga dama don ganin suka yi ba wani tashi alkiyama ba wani hisabi da za a yi to kaga yanzu amma sai kaga wani lokaci mutum wanda an musulmi shi ma sai ya rika ta- aikata aiki mai kama da irin wannan abun nasu din wanda bai kamata ba kuma wato shine tunda kaga ai kana ganin masu irin wannan izgilin wani kuma ya gaskiya take na yana eh dadin ya ce wai ka bashi sai an tai lahira din ana sama ka ko kuma da gaskiya kai wani kaga aka izgili kenan kaga an yawon gana akwai cikakken imani da yadda na cewa tabbas za a hisabi lahira ko in wani yana da yakin don wani misali yanzu don yanzu ya ci bashin ka da gangan ya san ya kebe yanka misali don ɗaya zalunce ka tun harko wani yana iya karɓar bashin ka misali ko zai karɓa da ma da niyyar bai biyan ka ne zai ansa misali kaga anya akwai cikakken yadda da imanin anya za a yi hisabi kau kaga in akwai cikakken yaƙini tabbas tabbas ɗari bisa ɗari to da waya mutum ya irin wannan zaluncin ba sai haga ma mutum yaudarar ma zai sama gaba kai tsaye kamar irin 49 da sauran abubuwa da masu kama da wannan kai tsaye tsurata wannan zaluncin kai tsaye to kaga irin wannan kamar shi kai tsaye kamar yana nuhin ya yadda ka bashi a ce lahira kenan ne ba dada balle mai hurtawa kai tsaye wani zai shawar ba na hamuce lahira ɗin na yadda to kaga ba akwai izgili kamar wani da ya taɓa yin wani izgili shi ma irin wannan ko wai wai ya zalunci shi ma kala kala da yawa ya ci amana mutane da yawa to sai ya zalunci wata tsohuwa ita ma tana mai magana sai ce ta ce to inda ya baka biya na baka da Allah hadin mun ce lahira sai ce ha bake ku tsohuwa eh ko ai muka ce lahira kura ta mutske ke ruwan gadan naki ai ba wani abu ne ba ko gani na kina yi wallahi wai ko gani ne ai ba ta ɗan kura ta mutske balle tun da na tawa dan karami ne sai shi yare na ta gaga ne ya san yaya manya manya da yawa can yace yan kura ta mutske ko gani ne ba ta yayi ta balle ma a mata hisabin to kaga irin wannan garin ne ai kaga akwai matsala saboda haka kaga wai har mutum yana ya ganin cewa misali kenan yanzu shi akwai wani abu da za a yi na zalunci wanda ya ce lahara kamar kenan ba a ma gane yake da ya gani ko ga ya kuma ƙulani ya ce man ya amal misƙalar zarcin khairan ya rahu ko wa man ya amal misƙalar zarcin kuma sharran shi ma ya rahu shi ho ƙwayar zarran nan misali da zaka ji ana faɗi kaga abu ne wanda yake komi zama karanci ba wanda sai dai malamai a ta tunanin shi mina ne wasu ce dan karamin janki ashe na irin janki ashe na karami din nan wasu ce a'a in ka bude taga in rana za ta shigo ciki za ka dana ganin kamar wasu abun nan ne a wata kura haka ga misali ko to kamar irin wannan kamar wannan kwarorin nasu misali an ka ce kamar irin haka nan ne wasu ce haka dai kowa ta dai bayani dai gashi nan dai misali shi ya kwaye zara din to kai dai ka dai san kwaye zara din nan ko dai misali ta yi girman kwarawa ke misali an ka ce ko irin ta an ka ce ba a bari to haka ka tunana akwai wani zalunci da mutum zai wai aminci da shi ya ko kuma tunda yana ganin yayi manya da kanana yana ganin an ka to manya manya maro kanana zasu yayi bayyuwa wanda an ka hitan da mai manyan nasu haƙona haƙi su ma wadanda an kama karamin zalunci su ma haka nan za a je musu nasu haƙi ne tunda yanzu misali abubuwan da suka faru yanzu kaga ai duk kamar dai dama dai mutum bai yarda bane da iman tashi alkiyama din ba kamar bai yarda da cewa za a yi hisabin alahira din ba shi yasa sai kaga mutum ya zo ya aikata zalunci karara kuma in ka yi magana kuma shi kenan ka mai lahi kuma ka sai yanzu zamanin da aka fuskanta kenan kai za a cuta a zalunce ka wai kuma ba ka da yancin da za ka yi magana kuma in ka yi magana kuma duk wani abin da za a yi kulle kulle za a kuma ƙara ƙara maka wasu abubuwan kuma ana iya ƙara haɗi ka ga iyakar zalunci kenan to kuma duk waɗannan abubuwan na zalunci kar mutum ya ɗauka ai wai sai in kuɗin mutum ne ka sace za a ka nuhi da zalunci ko a kowane irin abu ne ka sace mai kudi sunan shi zalunci akwai hisabi ka ci mutunci ne shi ma akwai hisabi ka zage shi ba da haƙƙi ne ba akwai hisabi cin nama ne shi ma duk wannan yana daga ciki yi mashi ƙarya da ƙazafi duk abubuwan da ka sani ko dai wani irin abu ne wanda za kawo mutum suna ne dai zalunci ne kuma yanka ce lahara akwai hisabi ga shi kada mutum ya ɗauka wasu yan kuɗi mutum ne ka cuce shi shi aka nufi da zalunci a duk komi ya shiga cikin wannan zalunci ne to kaga wannan shine dukkanin abin da Allah ka magana cewa duk abin da sun ka aikata mai muni komi gaba ɗaya nan ya riga ya bayyana babu wani abu wanda zai zabu yaran nan shine ma din cewa wa badalahum sayyi'atu ma amilu mummuna abin da sun kai ta riga duk ya bayyana gare su baki daya sannan wa haqa bihim ma kanu bi yasazuna abin da sun ka aikata maimuni shi ma ya sauka gare su to anan sai Allah ya ce al yawma nan sa wa qila al yawma nan sakum a yau za mu bar ku a cikin azaba din mana kaga wannan yana daga cikin ayoyin da muka magana cewa shi yasa alqur'ani dole akwai wasu lafuzan wanda dole sai an yi tawili su tunda in ba haka nan ba za a samu matsala ma'anar tawili shine dole sai a kalla to ga tsari su ko masana larauci misali suna da wata ma'ana da suke nufi da irin waɗannan din dole a ba irin waɗannan abubuwan ma'ana din misali kamar irin zaka ga waɗanda suke cewa ai was sama'a banaina ha bi aidin dole a ce sama mun gina ta da hannu mu inji Allah sai dai a ce hannu din misali ko kuma irin bal ya dahu mabsuda tani hannuwan Allah duk da inda wannan kalmar take tayar misali sai ce sai dai a ce mata hannun Allah kai tsaye misali ba wani tawili to kaga wannan ne ya in an ka ce misali ba za a yi wannan tawilin ba to su ga ka'ida malamai waɗanda suke masu wannan tawilin suna cewa za a duba a gani ai larabci shi qur'anin ba larabi ne tunda bi lisanin arabi mubin ne ko to sai a diba in aka ga wata kalma wadda a fassara ta za ta ba da wata ma'ana mara kyau ko ta bada wata sifa ga Allah madaukakin sarki irin ta dan adam shi Allah ba a sifanta shi da dan adam ko ko wata halitta ta shi to yanzu in ka ce hannun Allah hannu kaza misali kai tsaye ka ga sifanta shi da da mutum kenan tunda mutum an kasan da hannu da an ce hannun nan kai kuma sai sai zuciyarka ta hararo maka hannun nan fa to to wannan shi suka ce sai dai adiba a gani misali a larabci shi kalmar yadda misali tana da wasu manuna ko kore ya kata na hannu kuro aka nufi da an ce yadda da larabci kaga duk irin waɗannan sai ka shiga cikin malaman balaga ya suka cewa da sauransu to duk kaga tana da ma'anoni da yawa irin kamar misali yadu tana da ma'anar taimako irin yadu tana da ma'ana na ni'ima haka yadu tana da ma'anar ƙarfi misali ma'ana kamar wadata misali ko ƙarfi ko shi ne ma'anar ƙarfi din to duk tana ba da ma'ana haka kuma tana ba da ma'anar yadu ne wanga hannu namu wanda mun ka sani din to misali yanzu in muka ci yadu irin na hannu ɗin in ana maganar mu halitta in an ka ci yadu shi ke na hannu aka nufin gana mutum to yadu misali kaga yanzu misali kamar irin inda za ta ba da ma'ana irin na ƙarfi ƙarfin nan ko na wadata ne ko kuma ƙarfi a cikin sha'anin ibada na bautar Allah gashi nan ko cikin cikin suratu sarko mene ne wanda yake magana annaba na wani ne zal'aidi wal absar din nan wanda yake magana zal'aidi wal absar ya zano daga cikin annaba ne manya yace su ma'abucin ya ambaci wanda cikin ce zal'aidi ma'abucin hannuwa sai suka ce hannuwa wanda ga kuni misali ai kowa na da hannuwa ko wai ma'abucin karfi ne cikin sha'anin ibadar bautar Allah da sauransu lalle babba ne a ciki kaga amma an ka amfani da kalmar hannu din misali to shi ma irin yadu din misali malam balaga suna bada ma'ana to kai koma da Hausa kai mun karamu ma muna da ma'anoni da yawa da hannu din domin yanzu misali kaga ai kana iya kila sai za ta kama ka misali yanzu sai ka ce mutum da Allah wane zan yi tahiya amma da Allah ina so da Allah ka dan zanki kulawa nan gida ma'ana gidanka kenan duk abin da ya taso da Allah ka dan zanki kula ma kamen ka dawo kaga me zai ce wani ya ce ba matsala insha Allah duk abin da taso in Allah da zan sa hannu insha Allah zan sa hannu na to an ga hannu aka ni zai zo cikin hannu cikin gidan kaga ba shi ya kani ba ko wai ma'ana zai shiga ya bakin duk ya kokarin na taimakon da ya kamata yi kaga taimakon shi ya kani da ka ko da Hausa muna da kaga ni hannu hannu ya ce zai sa hannu ba matsala insha Allah zai sa hannu duk abin da ya taso kaga zai taimaka kina kaga shine ko da Hausa kaga muna da wannan din hannu ne amma taimako misali ko kuma irin hannu misali kaga sa hannu ko tunda yanzu kaga ni in gwamnati ya samu hannu misali an kama wata babbar kyauta mai girma kaga ai sa hannu ne shi ma amma kaga rubutu ne za a gani yayi ko misali ba hannu ne na shi da iskwa wurin ba amma dai sa hannu ne hannu ne ne wurin ko ka gani kuma akwai sa hannu irin da su yan dambe misali su ma ko duk sa hannu a su ma ne kaga amma duk kowanne ɗin kala kala daban-daban misali to shi yasa sai kaga sai dai kamar irin su ibn abbasin da sauran sahabbai zaka suna fassarawa da irin wannan din wasama abana naha bi aidin sai da su ce bi quwwatin eh wasama abana naha ay bana naha bi quwwatin mai bakin bi aidin ba da hannu ba misali to yanzu nan wurin sai an kace alewa nan sako to yanzu in an kace ba irin wanga tawili da muka bada misalin shi yanzu ya za a fassarawa kenan inda ba tawili cewa za ka yi fa Allah ya ce yau mun mance ku ko nan sakon za mu mance ko mun mance ku to yanzu in ka fassara shi da wannan din kace eh manci din to sai kuma wace to yanzu ita kuma wancan ayar da take cewa ma kana rabbuka nasiya ita kuma ya za ita can wata aya ne Allah ya ce ubangijinka baya mantuwa to kai kuma sai ka to kace yau za mu manci ku kuma ga wata aya ta ce bai mantuwa to wace a gaskiya kina wadda wace ba gaskiya ba kenan kaga ashe dole sai dai ayi tawilin a yanda dole zai bada wata ma'ana din wanda za ta bayar mafita mai kyau don haka sai dai a ce nan sakun za mu bar ku malmakin zamu mance ku ba manciya ba bari koko irin abin yana za ka yi kasan cewa suka yi masu wancan abin ai lalle Allah yana da hannu amma sai dai ba irin namu ba ka saka na suka taku yana da kaza ba irin namu ba to koko cewa za ka yana mantuwa ba irin tamu ba shi ma ka gani sai mu ja a aka yi mantuwa da ba irin tamu bai su kuma sau da kaga dole sai dai a mai tawili nashi wanda ya dace da shi din shine wa qila al yawma nansakum a yau kan za mu bar ku za mu bar ku kama nasitum liqa yawmikum haza kamar yanda kun kabar kaga sunan wajen su kana ya fassara din da mantuwa din su ga tunda su mutane ne in kaga dama kuma kana fassara shi da shi ma da sun bari din yayi din tunda duk dai kalma tana dauka din shine kama nasitum liqa yawmikum haza kamar yanda kun kamance ko kuma kabar kun yanda kun kabar haduwa da wangainin naku din ma'ana shine wai wangainin da za ku haduwa da shi ya ai maku hisabi gare shi amma sai kun ka ki tsayawa ku yi aiki na kware ku yi aiki mai kyau ciki ne to kamar yanda kun ka ba iya aiki ciki ne na kware to yau kuma za mu baku a cikin azaba din Allah ya kiyaye mu yace wa ma'awakumun naru mako mako wuta ne wa malakum min nasirina ba ku da wani mai taimako wanda zai hana ku daga cikin shiga wannan azaba Allah ya kiyaye mu
zalikum bi annakum ittakhastum ayati llahi huzwan wa وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
a shi ne ubangiji maɗaukin sarki ya ce zalikun wannan wato shi ne abubuwan da kuka gani na sakamako ɗin na azabar da an kai muku ce zalikun wannan abin da ya kawo haka bi annakum saboda cewa ku ittakhaztum ayatin lahi kun rike ayoyin Allah shine alqur'ani kenan huzuwan abin yi mai izgili ma'ana kun dauke shi abin wawasa wa garratkumul hayatud dunya rayuwar duniya ta rude ku hatta qultum hakun ka rika cewa wai la ba'atha wala hisaba ba wani tashi alkiyama da za a yi ba wani hisabi da za a yi ba kowa to sai Allah ya ce fal yawma yau yace la yukurajuna ba za a fit la ya kharjuna ko la yukhrajuna duk ana karanta da haka din ko kace la ya kharjuna sai ya zama la ya kharjuna sai ya zama kenan kamar shi yasa ce bil bina'i lil fa'ili wa lil maf'uli za a iya gina shi dan akan mumujil lil majhul kenan ko kuma akan fa'ili ne wato shine ya kharjuna kaga su ne sun kai aikin kenan fal yawma la ya kharjuna ayo ba za su fita ba fal yawma la yukhrajuna ayo ba za a fitar da su ba ya zama mumujil lil maf'ul kenan to shine a falyoma yawa la ya kharjuna ko la yukhrajuna ba za a fitar da su ba min ha daga ita wannan wuta din walahum yusta'tabuna ba za a nemi su tuba kuma a yahi musu ba shine la yutlabu minhum ba za a nema daga gare su an yurdu rabbahum su yadda da ubangijin su ba bit tawbati da yin tuba wa da'ati da kuma ma Allah din biyayya li'annaha domin wannan tuba da za su yi da biyayya da za su ma Allah a lahira la tanfa'u ba ta amfani yau mai idan a wannan rana din wato shine ubangiji madaukin sarki yace zalikum bi annakum ittakhadhtum ayati llahi huzwa abinda yasa aka yi wannan saboda kun rike ayoyin Allah abun wa izgili kuma ga kaida ko da mutum musulmi ne amma dauki ayoyin alqur'ani yana wasa da su yana izgili da su ba to duk dai zai shiga cikin wannan tsari saboda ya faɗa wata ayar cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una sai ce la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum yanzu da sunan Allah wato ko kai izgili da sunan Allah ko kai izgili da sunan manzo Allah sallama to Allah ya ce duk wanda ya wannan kai ya zama kafiri Ka nan ne misal qul abillahi yanzu Allah wa ayatihi da ayoyin shi wa rasulihi da manzon shi kuntum tastahzi'una za ku kasance kuna yin izgili da wasa da suwa to la ta'tazuru karka fatuma shi yasa ko ga wato sha'anin manzo Allah sallama ba a yin ba a dauka ce da wasa kuma da wannan ne zama za ka ga duk irin yanda za ka ga magana da aka yi aka wanga lalatacin mutum nan wanda muka faɗi magana ce nan nan na cewa shi babu ƙasa taimakon manzo Allah su sama kaga misali abin da yake nan ko misali zaka bayarwa ai bai kamata ka kawo misali ana magana annabi zaka kawo misali da annabi akan wata kalmar da bata dace wajen misali ba ai ko misali zaka sai dai ka bada wani misali mai kyau wanda ya dace wanda zaka jingina ga manzo Allah sallama tun da yanzu na misali kaga shi cewa ba ni bukatar kaza kaza shi abin da yake so gwada maka wai wani tauhidi ne zai gwada maka kaji abin ga wai tauhidi za a gwada maka Allah ɗaya aka biɗa taimako gare shi ba a biɗa ga kowa cikin halitta Allah wai shi ne makasudi ba shi ya tsara hakan ga hamman zala ba ya biɗanna shi ɗin wadda ya gwada maka cewa daɗa shi kaji to shi mai asari shi ba a neman taimako yana ganin dai neman taimako dai to taimakon nan dai kaga dai ba mamaki dai insha Allah dai masallaci dai da yake da shi sai da an ka nemi taimako dai an ka gina shi kaga ya nemi taimako ga wasu kenan wasu waɗanda ba kowa ba komi mai sani irin wannan ko kaga mutane ne mai taimako gare su amma kuma sauran sauran kayan abuwa ne duk bai yiwa a ce duk abin da a wurin shi kai ne bai ma yiwa kuma shi ma wani na zuwa gare shi wurin neman taimakon misali amma zuwa wannan duk ba komi ko saboda su sun yi manzo Allah kirwali azu billahi to saboda haka shi yasa kaga wannan ba wasa kan ji yace annabi za ku yi izgili da shi ya wanda ka izgili da annabi yace to mutum ya zama kafiri kai tsaye la ta'taziru kan ma mutum ya kawo wani hanzari inji Allah yace karkafar su haƙiƙa kun kafirce ma Allah ba da imanikun bayan can da kuna da imani yanzu kun zama kafirai wai in kai wasa da aya Allah ta alkur'ani ko aya ɗaya ce ba kan mutum ya ɗauka sai ƙur'anin gaba ɗaya aya guda mutum ya yi wasa da ita a kanta mai ita a ce mai ga abin ta ce ya faɗo wata magana banza a kanta shi kenan ya zama kafiri ko kuma manzo Allah sallama za a ambata mutum ya faɗi wata magana banza a kai shi ma ya zama kafiri to shi ne ko kuma Allah maɗaukin sarki dukkan su waɗanda gaɗin ɗaya daga ciki in mutum ya yi to shi ne aka nufin ya yi ridda kuma kasan ita ridda da mutum ya yi ta duk aiki ne gaba ɗaya da aikata na ibada duniya roshe baki ɗaya duk wata sallah ta shi yanzu bai da lada ko gwada da azumin ko shekara nawa yana azumi ku kaga abin yana da haɗari ƙwarai da gaske to shi yasa kaga shi wanga mutumin mai wanga magana akwai burbushin cewa mutumin ne yayi da kai tsaye saboda manzo Allah ne ba a wasa da shi kana yin wannan din kai tsaye mutu ya ban musulunci kwata kwata shikenan to don haka a to kaga nan shine ubangiji madaukin sarki yaka cewa don haka a watan sun riƙe ayoyin na Allah abun wa izkiri da wasa to sai ya ce wa garat kuma hayatu duniya rayuwar duniya ta rude su wai ma'ana shine yanzu in ka diba mafi yawancin duk abin da yake gudana na wata rashin gaskiya nan wata almundahana wani zalunci wani duk gaba ɗaya zaka isko gaba ɗayan shi don son abin duniya ne ka sa'in shi duk abin da za a yi na rashin gaskiya ne zaka isko don kwaɗa abin duniya ne ko dai don kwaɗa a samu kuɗin na abin duniya ko don kwaɗa a samu wani shugabanci duk shi ne ka sa za ka gani ana ta abin da ba daidai ɗin ba saboda mi saboda wai kwaɗa abin duniya kuma ita duniyan nan gashi ba wani abu bace ba wanda yawo cikinta yanzu in kana zanne cikinta sai an ka ce yanzu misali ka yi shekara arba'in to yan so nawa mutum ya bar duniya ko da sai ya tsufa zai mutuwa cikin arba'in ya yi arba'in so nawa misali ko da sai ya tsufa kila talatin an ka talatin nawa kenan saba'in kenan ai shi kenan ta ta go to kaga ya wuce rabi annan ko ko ya yi arba'in misali to kwaɗa mi kuma zan zaye su cikin wannan kuma sauran waɗanda za a na gaba ɗin ba kuma dole cikin daɗi zayen su ba don yanayin shekarunka na ta haya wasu abubuwan da aka jin daɗi na rayuwar duniya kai ko kasu ba ka jin daɗin ƙwarai da ma saboda ka sadaka kake cikin kurciya wannan lokacin ne duk abin da aka yi jin daɗin gari shi in kai shi da kaka jin daɗi ne ne ya haka wani lokaci ba kama jin daɗin abubuwan wasu abubuwan ma gaba ɗaya jin daɗi ne sai ka jima yanzu ba ma ruwanka da su ba saboda yanayin shekarun kan da sun ka tafi to kaga sai wannan abin kuma shine zai rudar da mutum wanda shine wanda yake magana ya cewa yanzu za ka ga mutum zai iya zuwa ta abin da ba daidai ba misali kila ka same shi yana kula da matan banza da sauran abin da ba daidai ba ya ce yanzu ka diba gane ce yanzu in za ka taiga wata matar da za ka je ka ta aikata abinda ba daidai na fasikanci da ita ba ce shin wannan matar ya ce ka ba ta shekara goma ya ce in ya ka ba ta shekara goma to a wannan lokacin da an ka ba ta wannan shekara goma din to in ta dawo yanzu ka gani shekara nan goma kuma yanzu mutum baya son ta baya shekara goma misali a lokacin ta riga ta gama misali tun da yanzu in tana shekara goma sha mukaddar tana irin goma sha biyar misali sai ta ƙara wasu goma nan gaba 25 kenan to shine da haka kuma zai iya gane yanzu ba ya son ta hawa don ta tsuho yanzu misali to sai ce yanzu sai ka bari abinda bai wuce shekara goma ba zai haramta maka na abara na dindindin shine na aljanna kenan tun da shi aljanna wancan na dindindin ne gaba ɗaya misali to sai ka zo nan ne abinda duka yan shekaru ne za ka yi ciki ne shi kenan ya ƙare misali an ƙare jin daɗin naka da shi ya ƙare to amma yanzu ga shi kuma za ka yi shekaru nan ne shi kuma na aljanna na dindini ne wanda haɓa ne baki ɗaya wanda kuma wanga abin da za ka yi zana ne na sabon Allah wanda ba na daidai ba zai haramta ma wancan ɗin kuma sai mutum ya yarda ya aikata wanga na nan duniya ɗin wanda zai haramta ma wancan na lahira ɗin wanda ana haɓa na ɗin kaga ya karshen tunani kenan da shi lissafi to don haka shi ne yake nufin rayuwar duniya ta ruɗe su kuma rayuwar duniya duka duka ba wasu abubuwa ne ba su da yawa kwarai jin daɗin duniya kawai ai kaga iyaka dai a ce watan irin zuyinul linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqaddarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am sai Allah sai zalika mata'ul hayatid dunya wannan sune jin dadin duniya hubbu shahawati minan nisa'i sun sha'awa na mata dai kenan wal banina sai sun yaya biyu kenan wal qanatiril muqaddarati sun dukiya mutai tara ta uku kenan minaz zahabi wal fiddati kenan wal khaylil musawwama sannan aban hawa su can da dawaki ko to sai a ce jibajibai da sauran motoci na alfarma misali ko shine wal khair musammati wal an'ami sannan da kuma dabbobi su ma shine za ka ganin mutum mai kudi kudi saboda sun zanna kana gani ai sai ga in ana iya sayan wasu in da waya ka isko gidan dai ba wasu in dabbobi wasu mage wata yan abuwa da irin waɗannan haka ga misali da waya ka isko ba su in wal an'ami kenan wal harfi sannan sai kuma kayan abinci su todi ne a ce kullum buwan shinkafa su karewa da katan katan da saliya da sauran abuwa na makaroni da sauran abuwa dai na na ci ba su ƙariya sai Allah ce iyaka wani gama su ajin daɗin ko kuwa kawai bayan su iyakacin su kenan shi kenan su ajin daɗin to wannan gana kaka ga wurin Allah shi gari shi ba kun yi bane wannan gana ba to shi ne yake nufin wani gajin daɗin duniya ya ruɗe su ya sa sun ka bar hanyar ta Allah ɗin shine wagarratkumul hayatud dunya rayuwar duniya ta rude ku har kuna ganin magana cewa ku magana ta shalkiyama ba ku yadda da shi ba ba za a yi shi ba fal yawma yau kam la yakhrujuna bazan su fita ba min ha daga ita wannan wuta din wala wala hum yusta'tabuna ko ba za a nemi su tuba ba don a yahe musu ba sai Allah ce fadillahi alhamdu fadillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah alwasfu bil jamili sifantawa da kyakkyawan abu ala wafa'i wa'adihi bisa ga cika alƙawarin shi Allah madaukin sarki fil mukazzibina a cikin masu ƙaryatawa to godiya ta tabbata ga Allah da ya haka din rabbis samawati ubangiji wanda yake ubangijin sammai wa rabbil ardi ubangijin kasai wa rabbil alamin kuma ubangijin talikai baki daya shine khaliq ma zikira mahalicin dukkanin abin da anka ambata wal alam shine masi wallah alam shine duk abin da ba Allah ba shi yake nufi da alam din da yace rabbil alamin to duk wani abu inda ya halitta ne shi ya wannan abin ba Allah bane shi yake ce alam din sai ya ce sannan kuma wajumi'a an yi jam'i na shi alam din nan likhtilafi anwa'ihi saboda sabanin nau'i nau'i daban-daban na shi alam din tunda sai ka janci alamus alamul malakuti alamul jabaruti alamu kaza alamu kaza din misali to shine saboda suna da yawa to shi yasa yace mishi alamina bai ce rabbil alami ba sai an ka ce rabbil alamina sannan Allah ce wala hulkibli ya'u dukkan isa ta tabbata ga Allah shine al'azmatu kenan girma da isa fis samawati a cikin samai wal ardi da kuma kasai wa huwa shi Allah madaukin sarki wa huwa al-azizu shine wanda yake mabuwayi alhakimu mai hikima a cikin aikin shi wato walahul kibriya'u dukkan isa ta tabbata ga ubangiji shi yasa wata alkibriya'u a wani hadisi yake faɗa cewa shi alkibriya alkici alkibriya'u shi wannan mai watan alkibriya'u din ne nuna isa da takama da girman kai da ji da kai to sai yace shi wannan abun yace watan mayafi na ne duk wanda ya kuskura ya ɗauke shi ya ruha da shiya sai Allah ce ni ko zan jefa shi wuta wato mana shi ne mutum ya ɗora maka na rayuwa ta nuna isa shi shi ne babba don haka ga lalle lalle babu wanda ya girma da dole duk wanda ya ce sai haka ne ce to Allah ce irin wannan riga ya ce tauci ni adda ita ji Allah ni kadai ne zan sa wannan riga din sai wanda ni ce sai sannan haka nan za a yi ko mutum yana so ko bai so dole ya haka nan wanda ni ce in mutum ya kuskure sa wannan rigar tawa sai ce sai na jefa shi wuta kaga abin yana da haɗari irin wannan don haka shi yasa kaga wato da yawa abuwa suna kasancewa irin wannan din kamar yadda muka sha faɗa misali kila mutum ko a gida ne ne wani abu na iya kama ya nemi shawarar ɗaya ne misali kila ko kuma wasu ƴan uwa ne misali ko kuma wasu abokani ne haka duk wannan yayi ko da ko da ya hisu a shekaru misali wannan duk yayi tun da ɗaya ne ya aka shi shekaru da kenan haka nan shi ma in ya shafi misali kamar kila sai a ce wani wuri ne wanda aka haduwa tare wanda aka aiki tare misali kamar a ce wata kungiya misali aga mutane suna da kungiya ta abu kaza tunda kaga tana yiwa masu sana'o'i sai kaji an ce ma kungiyar masu kayan provision in tare da kungiyar in kaza misali to kaga gara a ce don an ce wani shi a shugaba ciki shi kenan ya tsaye shi ala tilas duk abinda ya ce tun da yana shugaba dole ko daidai ne ko ba da shi dole sai a mai biyayya wannan kaga ya samu kai na wannan rigar ta girman kai kenan to ba shi ne a dai shawara cikin shawara na wanda zai kawo wata magana mai muhimmanci ciki wadda lalle an kabi taban zai zama alkhairi gare shi haka misali kila tsakanin malami da almajirai shi ma za ta kama wa ai don akwai abin da za ta kama wa wanda zai iya neman shawara gare su wani ai ai abu kaza kaza shikenan sai ai wanda shi saka ga manzo Allah ya ka sanin daidai ko manzo Allah kina sallama yafi kowa sanin daidai shi Allah ka wada mai ga daidai din ga wani abin zai kasancewa amma shi ma sai Allah ya ci mishi wa shawurhum fil amri in za ka yi al'amari ka rika yin shawara da su sahabbai din kuma duk da haka nan sai manzo Allah ya shawara da su wa me yasa amma ya kai shi wai don ya koya mana kawai an sani shi ba don bai san daidai bane ba to shine nan girman kai mutum ya ce Allah ci lalle lalle duk yanda ya yanka haka za a ci ko an so ko ba a so ba to wannan shi aka ce ma alkibriya girman kai kenan to kuma manzo Allah sallama ya ce Allah ya faɗa wannan abin girman mayafi na ne sa wannan yan riga duk wanda ya ce kuma kazabtu hufin nari ya ce zan ji fashe wuta to Allah ya kare mu shine wala hul kibriya shi Allah shi adda jiji da kai da isa fis samawati a cikin samai wa da kasai wa huwa al-azizul hakim kuma shine mai mabwayi kuma shine al-hakim mai hikima cikin dukkan ayyukan shi to wannan shine ƙarshen wannan sura ta suratul tasiya kuma zamu shiga insha Allah a cikin suratul haqaf
suratul haqaf makiyyatun wa hiya arba'un wa thalathuna بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وعدل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون الله أكبر Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bismillahir rahmanir rahim suratul ahqaf sura kenan ta suratul ahqaf wanda ake kira da suna suratul ahqafi wanda ake cewa shi al ahqaf din sunan wani kware ne a kasar Yaman wanda nan ne inda adawa sun ka zauna a cikin shi shine ake cewa ahqaf din ah to shine suratul ahqaf sura kenan da ake kira da suna suratul ahqafi ah makiyatun kuma an saukar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Makka kamin ya hijira ya kuma zuwa Madina aka ce illa qul ara'aytum in kana min indillahi har zuwa kashin aya al'aya kenan wato har zuwa kashin aya sai dai banda ita ita madaniya ce sannan wa illa kuma sannan da kuma ayar da Allah yake cewa fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul ita ma aka ce al'aya har zuwa kashin aya shi ma ta makka ta madina ce wa illa da kuma sai kuma ayar da Allah yake cewa wa wasaynal insana biwalidayhi shi ma aka ce ta madina din ce to shine aka nufi waɗannan athalasu ayat ayoyi kenan guda uku kuma wahiya arba'un aw khamsun wa thalathuna aya su ita wannan ayar watan sura din aya 35 ce ko kuma aya 34 ah wanda kamar yadda misali dai mun kaje can zamu ji nan dace waɗannan ne ayoyin sai dai banda irin qul ara'aytum in kana min indillahi din da kuma irin fasbir kama sabal uzam min ar-rusul wa sallallahu alaihi wasallam biyar da hidin nan ne to za mu ji cewa ƙul'anantu in kana min indillahi ku bani labari yanzu idan wannan alƙul'anin ya kasance to daga wajen Allah ne kuma har inda zai cewa washe shahadun din nan to shine zamu kai gare wannan ayoyin dai to su ne aka cewa to su zai yi wai zama na Makka din ne wallahi alam duka dai a wato na Madina ne suwa saboda kasancewar ai za a yi magana ne akan in dai an tafi akan cewa kamar yadda zamu ji a mun zuciyar din abdullahi bin salamin shi yake nufi da wasu shahadun din to shi ne za ta kasancewa na madina tunda an sani a madina an kado da shiya a nan yan musulunta din kuma hayayen shaidun da ya yi din ya an tafi akan shi ne ake nufi da matsayin shaidun a kamar da mun zuci zamu ji insha Allah to shi ne nan yace kuma 35 ce ko kuma 34 wanda shi kuma abin da ya kawo 34 ko 35 din kamar da muka sha faɗa shine sabanin malamai na qira'a din saboda waɗansu abin suka dauka hamim bakin nan aya ce wasu kuma suka ce ba aya ba ce haɗewa za a yi to na aka samu wannan bambancin sai ya zama aya guda ta ƙaru ko ta ruga wasu ɗin to shi ne hamim ya ce allahu alim bi muradihi bihi allah shi ne masani da abin da yake nufi da wannan ɗin wanda ƙa'ida misali za ka ji a alam misali ko kalma alam mai koyon larabci me yasan fassara ta mafi sani to wurin allah ba haka za ka fassara ta ba to in ka ce mafi sani kenan akwai wanda ya sani ko babu mai sani ana magana allah ai shi kaɗai ne masani ko akwai abin da ka sani kai baka san komai ba shi yasa ka gani duk ina abin da suka gudana misali a da Allah yake dan tsinka yadda wasu sanin wani abu misali haka na boye ba duka an kasance misali yanzu sai likita yazo ya bada labarin cewa ai mace tana da juna biyu kuma kila da ce ma namiji ne misali ko mace ko ga lokacin da za a fara sauransu ya dai faɗa abin da ya sani amma bai san duka ba shi ma tun da zu misali eh lalle ya san namiji ne amma dai ai ita haihuwa bai da yakinin za a yi ta lahiya lau ko ba lahiya lau za a yi ta ba bai san da wannan ba shi yasa su cewa dai a zabar a tu asibiti ko saboda sun san dai ba tabbacin wanda za a yi ta misali kaga ashe ba a san duk duka ba kenan in an ka hedan kuma zai yi doguwar rayuwa ko mutuwa za yi da wuri duk bai sani ba duk dai gaba ɗaya in ka bi abban tilin tilin misali duk bai sani ba ko mai arziki ne ko mara arziki ne ya yake duk bai san wannan din ba ashe kaga dai ba a san komai ba kenan magana Allah mun sai dai a ce Allah shine masani kawai an ga Allah alam sai da ce Allah shine masani ba cewa shine mafi sani inda su samu ne dan kace mafi sani to kenan kana nuna akwai wani masani kenan bayan Allah to kuma gashi kaida ko wal malaiku sun ce la ilma lana illa ma 'allamtana tare da cewa suna da nasu sani ko amma sun ce illa ma 'allamtana saboda mi saboda watan Allahu alam Allah shine masani bi muradihi bihi da abin da yake nufi saboda haka shi yasa suke cewa suna daga cikin mutashabihat waɗannan harufa din kuma la ya'lamu tawilahu illa Allah wadda su kuna fi da ilimi kawai ya kuluna suna cewa aman na kawai kullum min inda rabbina sun imani kawai kowane daga cikinsu daga wajen Allah yake to shine hamim tanzilul kitabi Allah ce saukar da wannan littafi shine alqur'ani shine matsayin mubtada kuma khabarul mubtada shine min Allah daga Allah ne wanda yake al-aziz mabuwayi fi mulki a cikin mulkin shi al-hakimi mai hikima fi sun'ihi a cikin aiki ne wato shine don kar mutun yayi tunanin cewa alqur'anin nan manzo Allah sallallahu alaihi shi ya kirkire shi shi ya kago shi da sauransu Allah ce a'a sabkar da shi daga wajen Allah ne wanda yake masani sannan sai ya ce kuma bayan wannan ma khalaqanas samawati ba mu halici sammai guda bakwai ba wal arda da kasai guda bakwai wa ma bainahuma da abun da tsakanin su ba illa bil haqqi sai da gaskiya shine li yadulla don su yi nuni ala qudratina bisa ga cika ikon mu wa wahdaniyatina da kuma kadaituwar mu sannan wa ajalin musamman da kuma zuwa lokaci wanda yake sananne shine ila fana'ihi ma zuwa karewar su yawmal qiyamati ran tashi alqiyama wai ma'ana shine Allah ya halici sammai da kasai domin mi wato shine domin su nuna ma halitta tai cewa shi shine Allah fa shine wanda ya cancanta lalle a bauta mashi ba wani ba shi addalil ya halitta din kuma zuwa kuma ya halice su kuma su ma da wanda ce wanda an ka sanya musu wanda daga nan kuma za su tashi aiki su ma shine sai za a tashi alkiyama a wannan lokacin da samman da kasan gaba ɗaya su ma sun ƙara aiki saboda ga ƙa'ida ko hisabin da za a tashi alkiyama da za a yi fa ba bisa ga wagga ƙasar da muke bisa ga shi ne za a yi hisabi ba wagga sama ita ma ba bisa ba ita bace ba shi yasa ya faɗa wata aya ko yawma tubaddalu al-ardu was samawat ranar kiyama shine kan ranar rana ce wanda za a canza za a saki sammai din nan da kasai din nan ne za a canza su ba wai ainihin waɗangan su ne za a amfani da su ba wasu sabbi ne za a shinhida to shine yace waɗangan din su zuwa lokaci sananne wanda za su karewa sai yace amma duk da haka nan wallazina kafaru waɗannan sun haka kafirce amma unziru daga abinda anka gargade su da shiya shine huwifu an ka tsoratar da su bihi da shi min al'azabi na azaba mu'riduna sai suna kauda kai daga barin ayoyin na Allah suna kauda kai daga barin alqur'ani duk irin dalilan nan da hujjojin nan da Allah yake gwadi wanda suke tabbatar da cewa shi shine Allah kuma shine ya cancanta waje ba abota ma amma duk da haka nan dai su waɗannan kafirin da ake magargadin nan ba su dai imani ba ba su gano haka mu'riduna sun ka zama su kauda kai daga barin wannan watan a imani din lokaci ko ah okay to to masha Allah to shi bismillah
قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أوثارة أوثارة من علم إن كنتم صادقين
to minti biyu ne da masu rage a to minti biyu ba su isa fasara ko sai dai mabata to sai dai haka ne ne a to da shi nan Allah maɗauki sarki ya ambace nashi hujjoji da dalilai ne na cewa ga su shi yasa waje ba abota mashi to kuma za a shiga kuma masu bauta wani abu wanda ba Allah ba su kawo nasu hujjojin da dalilan to da ka minti biyu ba su isa fasara to sai dai mabari sai mun dawo gobe din muna fatan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada sai kurakuran mu kuma Allah ya yafe mana Allah fahimtar da mu je da mai ikon gyarawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya bamu dukkan alkhairan da a cikin wannan wata dukkan ibadun da muke gabatarwa Allah ya karba muna da addu'o'in da muke gabatarwa dukkan muna roƙon Allah ya karba mana suwa muna roƙon Allah ya samu daga cikin bayan da yake watawa a cikin wannan wata a dukkanin masu neman addu'a akan bukatun su daban-daban duka Allah ya san bukatar kowa Allah ya biya musu baki daya masu neman addu'a ga marasa lafiya su gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kala mana lafiya ya kara mana himma da kokari mu yi aiki da lafiya inda ya dace mu aiki da ita masu neman addu'a ga kuma marigayansu da suka rasu muna masu addu'a Allah ya gafarta masu Allah ya ji kansu da rahama mu kuma Allah ya sa mu cika da imani masu neman addu'a ga kasuwancin su da manoma da na sana'o'i na hannu da ma'aikatan mu na gwamnati da masu neman aikin da masu zuwa anguwa wajen nema duka dai kowa da kowa muna addu'a Allah ya ma kowa jagora sanya albarka cikin abin da yake nema albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna rukun Allah ya ba mu dukkanin alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkanin sharri muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki wanda yake madawwami don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله